أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ وافتق قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني بعرشها أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي نمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيا قال إنه صرع ممرد من قوارير قالت رب رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أسابير ونوني ميتار البركة تقص دوات رمضان hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ɗaya da watan biyar watan men miladiyar haihuwar annabi isa ɗan na mare idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin miladiya a wannan safiya ta juma'a inda mu yau za mu tashi darasi na bakwai a cikin jerin karatu dukanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a jiya mun kwana a aya ta watan 43 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun namli fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin yau za mu tashi aya ta 44 sai Allah ya ce qila daha قيل لا دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير نعم قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين Allah ya ce ƙila la hadkhulis sarha falamma ra'atu hasibatuhu lujjatan wa kashafat an saqiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin annabin Allah annabi Sulaiman da kuma malikatu saba Balqis wadda a ƙarshe annabi Suleiman a tarihi ya auri wannan matar bayan ta zo an gwada mata al'arshinta gadanta na mulki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙila laha sai aka ce da ita waye ya ce da ita annabin Allah annabi Suleiman saboda shine ya tarbi bako ya tarbi bakonsa da yake mai mulki ce ya tarbe ta sai annabin Allah ya ce mata idkhuli sarha idkhuli kaga wannan damiri ne mata annabi ne sai a ce udkhul shiga amma da yake mata akwai rauni tare da su sannan kuma ana buƙatar a dinga tausaya wasu a rayuwa to ko wajen magana a alqur'ani kaga sai Allah subhanahu wataala yana kawo akwai layin akwai lina cikin magana da su ana dan sassauta harshe da su kaga lokacin da na Maryam ta zo me aka ce mata Allah subhanahu wa ta'ala ce fakuli washrabi kici kaga akwai dan dadi wajen zance da su ma to sai annabi Suleiman ya ce wa ibn na Balqis ila la hadkhuli sarha ki shiga watan bale presidential masarauta ta annabin Allah annabi Suleiman falamma ra'atu tana zuwa kohar falekin Allah ce tana ganin sa hasibatu lujjatan sai ta yi tsammanin tana zatansa cewa lujjatan wani gulbi ne ke da kwai na ruwa dan ta ga abin ya huce tunanin dan annabi Adam saboda shi anna- aljannu ne annabin Allah ya sa kafin su zo yace a gina mai falakin da ba taɓa yi ba a rayuwa sai ga aljannu sun gina ma annabi suleiman palais presidential tana zuwa farkon shigan kwaltar da za a yi irin wannan da ake dora mu shugabin ne waton jan tafi to shi ruwa ne aka tsaga aka sa kifi aka sanya bitir sama annabin Allah ya ce mata ran ki dade bismillah mana mu shiga palais presidential tana zuwa hasibatu hulujjatan sai ta yi tsammanin gulbi ne Allah ce fa kashafata an saƙaiha sai ta kware kogarinta ta jaye zananta domin ta samu shiga wannan wurin tana tsammanin ko ruwa ne kaga shi kin da muka cewa mace ce mai tsafta in ji malaman tafsiri ba za ta zo bishar bishar haka ta wuce a'a sai ta dan jaye tufafinta domin ta tattaka wa wannan ruwan ta wuce to sai annabin Allah ya ce qala innahu sarhu mumarradun min qawarir ai wannan fale ne da aka gina da aka sarrafa aka bigin samfarin zamani ne wannan wanda qawarir ne bitir ne aka dora a sama alhali ba ruwa bane kina ganin shi kamar ruwa ne ba ruwa bane qalat tana gani wanda ga kai gaskiya an fi ƙarfin mulkinta komai an fita قالت ربي إني ظلمت نفسي تتي يا الله نينا ظالنت كينا يا الله نينا ظالنت كينا ربي إني ظلمت نفسي يا الله نينا ظالنت كينا shekarun baya da ne gaba daya ina bautawa rana cikin zalunci ne idan babban zalunci ka bautawa wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda bai taimaka ko ɗaya ba cikin halittarka kuma a dawo kana bauta musu an samu matsala shi yasa ai luqmanul hikima dai waɗannan sa nasiha yace la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ya kai karamin dana la tushrik billahi kada ka wa Allah subhanahu wataala kishiya kada ka hada Allah da wani abin a wajen bauta din inna shirka la zulmun azim Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam al-Mujaddad alaihi rahmatullah yake cewa da yazo a ƙarƙashin wannan aya a littafin sa yace la tushrik billah inna shirka la zulmun azim sai ce ashirk ku ai wada ushe fi ghairi mawdihi a dora abu wurin da bai dace a dora shi ba ta ce ya Allah ni na zalunci kaina ta hanyar bota wanda bai tantanta in botawa ba ta ce wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin ya Allah na mika wuya da jayuwa na mika wuya gaba ɗaya tare da annabin Allah duk abin da annabin Allah ya karantar da mu annabin ka Sulaiman ya Allah ni mai bin shi ne sau da ƙafa ba ni kadai ba har da mutane na baki ɗaya wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin ce malamai suka ce lokacin da mai mulki ya gane addini ya fahimci sunna ya gane musulunci to wallahi da'awar tafiyar addini tana da sauƙin yadawa Allah ya samu dace ya Allah ka karkatar da zukatan shugabin da mu akan tafarkinka ya Allah ka sa musu son yada wannan addini naka abin ban haushi daga shugaba kullun tallar fartikinsa yake kullun yana kokarin ya ga da za a yi fartinsa na siyasa ya ƙara girma amma bai da tunanin waya za a yi musulunci ya ci gaba wallahi an tafi an barka gwara ma ka taimaka wa addinin Allah kai mutuwar kirki bisa da ka zo ka bata lokaci kan siyasa kuma ka mutu ka je kiyama kuma Allah ya maka hisabi sai Allah ya ce aya ta gaba ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا
na'am أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون Allah ya ce walaqad arsalna ila thamuda akhahum saliha an i'budu Allah fa idahum fariqan yahtasimun Allah ya ce walaqad haqiqan malam suka ce nan jawabu jawabul qasami ne jawabul qasami ne ji Allah subhanahu wa ta'ala ma'anarsa ai wallahi laqad arsalna Allah ya ce ina rantsuwa Allah shi da ya rantsa yace wallahi mun aika ila samuda zuwa kabilar samud dan sunan kabila ce wani ka san a ce wannan kabila abzinawa kabila wace ce to haka su ma samu da kabila ce Allah ce wallahi mun aika ila samud zuwa ga kabilar samud akhahum dan uwansu fin nasabi dan uwansu a a, a jini la fi dini ba a addini ba ko domin gane yan uwantaka kashi biyu ce akwai yar uwantaka ta jini kuma akwai yar uwantaka ta addini amma wallahi yan uwantaka ta addini ta yan uwantaka ta jini ‘yan uwantaka ta addini ta yi ‘yan uwantaka ta jini. Allah ce, walaƙad arsalna ila samuda akhahum salihan haƙiƙan mun aiko zuwa ga ƙabilar samuda ɗan uwansu annabi salih annabi salih ɗan uwansu ne na jini ba ɗan uwa na addini ba abin da yake cewa ani ibudullah ku bauta wa Allah ani ibudullah ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ku kadaita Allah da bauta shi kadaya domin dalilin maksudin halittar ku a duniya shine ku bauta wa Allah farkon abin da yasa Allah ya halitta dan annabi Adam a duniya wallahi dan ka bauta wa Allah ne rayuwa ba ta yi amfani ba rayuwa ta yi asara ta tabe ta halaka mutumin da zai zo duniya har ya kuma wajen Allah bai gane cewa ba abin da Allah yake bukata gare ta shine bauta basa wallahi mutum ka yi asara ka zo ka share shekara 80 shekara 100 shekara 60 shekara 55 a duniya baka fa'inci bauta wa Allah shine abin da ake da bukata gare ka ba wallahi ka yi asara a duniya in akwai wawa na ƙarshe a duniya aka saka neman wawa a duniya shine ka kamo mutum da bai san bauta wa Allah a rayuwa ba tara kuɗi ya sani bai san bauta wa Allah karatun boko ya sani kana ganin ƙarshen sa wallahi ba zai kyawu ba Allah ya ce ani ibudullah ku bauta wa Allah subhanahu wataala annabi salih ya ce wa mutanen sa ani ibudullah ku bauta wa Allah domin shi Allah shine ya cancanta da abota masa Allah ce fa idahum fariqani yahtasimuna sai ga su bangare guda biyu bangaren masu imani da kuma bangaren kafirai domin kullun fariqun hada wa fariqun haqqa alaihim ad-dalala duk yadda ka zo da da'awa za a samu wasu mutane za su bi ka za su shiru ta dalilin da'awarka sannan kuma wasu mutane Allah ya ce haqqa alaihim ad-dalala wa tabbata ta tabbata akan su Allah ya riga ya rubuta a lauhil mahfuz ba za su yi imani ba duk da zaka musu wa'azi wallahi wani duk da zaka yi mai wa'azi wallahi ba zai yi imani ba wani kuma kana karanta mai aya da hadisi sai ka ji zuciyarsa ta yi sauki ta yi laushi sai gane kash a shi shekarun baya duk banna ce kasance yana adatawa amma wanda kan karanta mai alqur'ani so dubu wallahi ba zai yi imani ba ba ga su ba wace irin da'awa ce manzo Allah ya musu Abu Jahal ba wace irin da'awa ce manzo Allah ya ma Abu Talib ba kadibi Abu Talib ya taimaka wa manzo Allah ta harkar da'awa amma da Allah ya kaddara ba zai imani ba wallahi bai mutu da imani ba wace da'awa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyewa wato mutanen Makka ba ɗan uwansa na jini Qurayshawa biyan Abu Talib wace Abdul Muttalib wace da'awa ce manzon Allah bai musu ba amma a ƙarshe me ya faru da Allah yake ya riga ya hukunta musu watan bata shi duk wanda Allah ya so da shari'a to sai ya shiryu ka dibi makocin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Yahudawa wanda yake a garin Madina wanda shi kullum bai san wani abu sai tutawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ɗauka kazanta ya juha gidan annabin Allah kazanta ce yake ɗauka ya sa gidan annabin Allah amma a ƙarshe me ya faru manzon Allah ya gan kwana biyu abin da yake na turo kazantan bai yi ba sai annabi ya tashi da cinansa masu daraja sai je gidansa kai masa ziyara yana zuwa sai ya iske su kwance abin da yayi karanci gare mu yau kai wa juna ziyara dan Allah ka kai wa dan uwanka ka sada zumunta wallahi sai su wane da su wane bal ma wani in aka dan uwanka in ya zama to mai dan a matsi ne yaga kana yawan kamar ziyara sai yana tunanin wai abin shi ne kake da bukata shi bai san cewa ba sada zumunta na daga cikin abin da manzon Allah yayi alkawari cewa duk wanda yake nema duk wanda yake bukata duk wanda yake so Allah ya sa a rayuwarsa ta yi albarka Allah ya yalwata masa cikin dukiyarsa annabin Allah ya ce ya dinga sada zumunta duk mutum wanda yake kokarin sada zumunta duk mutum wanda yake kokarin sada zumunta yake kai ziyara annabin Allah ce kuma masa bushara Allah subhanahu wataala zai sanya albarka a cikin rayuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan wannan bawan Allah ya ce wani kwana biyu ban ga abin da kake na abin ban ga kai ba na damu na zo na ganka ka dibi annabin Allah da yake shi da'awa ce yake manufarsa shine kowa ya gane addinin Allah yace kwana bi abin da kake turo baka turo ba shi yasa na zo daga ko lafiya baban sai ce kaga Allah kwance yake baya da lafiya sai annabin Allah ya mai nasiha ya mai da'awa yace abin da nake da bukatan ka musulunta ka bi ni sai ya kalli uban yanzu duk irin abin da nema manzon Allah na ashar ina tura mai kazanta bai sa yayi hushi da ni ba wai yanzu zaman ka daya cikin gida da kai da dan ɗananka uwa ɗaya uba ɗaya zama cikin gida ya buwaye ku uwar ku ɗai uban ka ɗai zama yayi yayi wuya cikin gida in ɗiyanka ba su haɗa ka ba ba su haɗa ko haɗa ba to matan ku sun haɗa ko haɗa kadi shi ba dangin iya ba dangin abba a'a wai musulunci manzon Allah yake da bukatar ya shiga annabin Allah ya ce shiga musulunci uban ya ce wallahi ina baka shawara musulunta a ƙarshe kuma yin musulunta to don haka Allah ya ce fa idahum fariqani yahtasimuna sai ga su bangare guda biyu bangaren kafirai da kuma bangaren masu imani Allah ya ce yahtasimun suna jayayya ay yatanaza'una fi sha'ani dini suna jayayya cikin sha'anin addini wasu sun kare ta annabi salih wasu kuma su imani da annabi salih malaman tafsir suka ce Allah subhanahu wata'ala watan ya kawo shi faizahun fariqani tawaga guda biyu sai kuma Allah ya liƙe da jam'i Allah ya ce yahtasimuna ba yahtasimani ba suka ce wannan shake cewa wai hamalan alal ma'ana fi'li ya zo ne akan jam'i ta dokin ma'anar cewa tawagar guda biyu a mutum guda biyu ne ai tawaga ce ake yi to kuma tunda tawaga ne ba buƙatar a maimaita jam'i bari a maimaita musanna bari a kawo shi a siga ta jam'i ina fatan mun fahimta to Allah ce fa idahum fariqani yahtasimun sai ga su tawaga guda biyu kullun tawaga ta masu gaskiya da masu watan wanda suke akan bata kullun cikin jayayya ake mu ne akan gaskiya a'a wani ba akan gaskiya suke ba sai Allah ya ji قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون الله يتي قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم la'allakum turhamun Allah ya ce sai annabi salih ya ce wa mutanensa ya qaumi ya ku mutane na ya al'ummata ya ku mutanen gari na da Allah ya turo ni da annabta zuwa gare ku lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana me yasa kuke kuke gaugawan azaba kuke roƙawa kanku azaba kafin abin kirki ai da ku tsaya kuna karyata annabin Allah kuna cewa in kai annabin Allah ne to wani abu ya faru gare mu ku yi kokari ku yi imani mana lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla alhasana me yasa kuke neman azabar Allah subhanahu wataala gafir kafin rahmar Allah madaukakin sarki malamai suka ce azabar Allah nan shine wato karyata annabin Allah na kawo Allah subhanahu wataala ya mutane azaba sannan kuma rahmar Allah subhanahu wataala shine bin abin da annaba su karantar ai ku bi rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ku daina roƙa ma kanku azaba shi yasa malamai suka ce idan ka ga al'umma ana karantar da su ana musu wa'azi sun yi kunnan uwar shagu ba sa ɗaukar abin da ake karantar da su to wannan suna jayo azabar Allah subhanahu wa ta'ala ne duk al'ummar da aka zo aka yi mata wa'azi duk al'ummar da aka zo aka karantar da ita alqur'ani da sunnar annabi Muhammad ta karyata wannan abin me ya karyatawa ba ta ɗauke shi da muhimmanci ba ta aikatawa wallahi ka jira abin da zai biyo baya wa'azin Allah zai zo shine Allah subhanahu wataala zai kama su da azaba sai Allah ya ce laula tastaghfiruna Allah annabi sallallahu alaihi wasallam danni ina ma a ce kun tuba ma Allah subhanahu wataala ai halla ta tubuna ila Allah me yasa ba za ku tuba Allah subhanahu wataala min da shirki da shirka da kuke wa Allah subhanahu wataala kuna hada Allah da wani a wajen bauta malaman tafsir suka ce watan kafirai mutanen annabi salih sun kasance suna roƙon suna ƙetar iyaka wajen wata inkarin annabi salih har ma suna cewa ya salih itina bi azabillahi in kai annabin Allah ne to ai mana wata azaba ka kawo mana wata azaba daga Allah subhanahu wa ta'ala sai annabin Allah ya ce musu dammi ne dammi ne ba ku nemi gafar Allah subhanahu wa ta'ala ba la'allakum turhamuna tabbas idan kuka roƙi gafarar Allah subhanahu wataala Allah zai tausaya muku ya gafarta muku ya uwa duk duk abin da muke wa Allah subhanahu wata'ala na laifi duk irin zunubin da muke yi a duniya wallahi in muka tuhuma Allah subhanahu wata'ala Allah mai gafara ne duk irin abin da ka yi na sabon Allah subhanahu wa ta'ala yi kokari ka tuba abin da ba a bukata mutum ya zauna bai istighfari bai tuba annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tuba yake yi ibnu abbasin Allah ya kara masa yarda yace idan manzon Allah ya zo fada ya zauna idan manzon Allah ya zo majalisinsa a masallaci ya zauna kafin annabin Allah ya tashi muna kilga mai yana yin istighfari 70 a wata ruwa ya ce ɗari annabin Allah in ya zo ya zauna a wuri yana astaghfirullah wa atubu ilai so saba'in yake fari wa ba a ini ba a'a a ce ya zo ya zauna yanzu kuma ya tai wani wuri ya zauna to duk inda zai zo ya zauna sai annabin Allah ya istighfari so saba'in ko kuma so ɗari ka dubi annabin Allah bai da laifin komi kuma duk abin da kai wa Allah wallahi Allah to yana gafarta maka ga hadisin a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mutumin da kashe mutum 100 ba daya shi wa tsananin ta'addanci ka san kashe ran mutum kashe ran mutum to babban babban musiba ce sai da Allah ya yi alkawalin azaba guda biyar da duk wanda ya kashe ran mai imani duk wanda ya kashe ran mai imani Allah ya yi tanadin azaba guda biyar a kansa to amma shi ba mutum ɗaya bai kashe mutum ɗari ba ɗaya sai ya zo ya tambaye wani daga cikin bayan Allah wanda shi ƙoƙarin ibada gare shi amma babu ilimi ka san akwai su musamman irin wannan lokaci nawa na yanzu kaga mutum malam ɗan karen gardama a addini amma littafi ɗaya bai taɓa karancewa ba sai dai kullum sauraron kasita yake yi shi malamin kasita ne ba malamin karatu ba ai na ji malam wani ya ci ai malam wani ya ci bai zo ya karanta ba a littafi amma a'a malam wani ya ci to mutum ne mai kokarin ibada yadda mai sha'akar makallahu na yi taɓar gaza ya ce na kashe mutum ɗai ɗai ɗai har mutum ɗari ba ɗaya ya ce yanzu kai kin na kashe mutum ɗari ba ɗaya me kake bukata ya ce wai in na tuba Allah na karba min ya ce ina ka yi ta'addanci ka kashe mutum ɗari ba ɗaya kuma Allah ya gabarta baka ai kana mutuwa jahannama sai ce to agar maka Allah in dai jahannama za ni tuba gware in cika da kai su zama ɗari kaga ƙaramin sani ya zami hukumi sai cike da shi na ɗari sai ya tambaye ya zo ya ƙara jin shiriya ta zo masa sai ce wai dan Allah an nuna min da kowa karatu wanda fi kowa ilimi aka nuna masa wani malami ya ce aka maka Allah mutum ɗari na kashe in na tuba Allah na karɓa ta ya ce dami ka tuba kana tuba Allah ya gafarta maka duk wancan laifin da ka aikata ya ce in ku haka ne ya tuba sai ba ce to bari in baka nasiha nan gari ne da ana sabon Allah subhanahu wataala in ku ka zauna anan ka dauge a cikin sabon Allah gwara ka bar gari ka je gari kaza tanke da kai bayan Allah masu bautawa Allah subhanahu wataala akar maka labi wasa ba sai ya kama hanya ya tafi yana saman hanya sai Allah ya tura masa ajalinsa sai ya mutu sai ga mala'iku guda biyu suna jayayya mala'ikun azaba da mala'ikun rahama annabi ke bada wannan labari mala'iku guda biyu mala'ikun rahama da mala'ikun azaba mala'ikun rama na cewa wannan namu ne mu za mu masa wanka mu masa sallah mala'ikun azaba suka ce ai wannan namu ne bai taba aikata aikin alkhairi ba zunubi yayi bal ma ya kashe mutum ɗari sai Allah ya turo mala'ika a siffar ɗan annabi adil sai musu hukunci sai ce a auna da inda ya fito zuwa inda za shi ina ne ya kusa sai aka ga inda za shi ya fi kusa da inda za inda ya baro sai ce to na mala'ikun rahama ne kuma a ƙarshe annabi Allah ya ce aljanna ya tafi qul ya ayyuhal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai baki daya ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna don haka annabi salih sai ya ce musu laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun ina ma da kun nemi gafarar Allah tabbas Allah zai gafarta muku Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce qalu طائركم معكم قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون الله يتي قالوا طيرنا بك وبمن معك mutanen annabi salih suna neman Allah ya azabtar da su to ka san ba a yi wa Allah subhanahu wataala karantsi kun ba a yi wa Allah izgi suka roki azaba sai Allah ya turo musu waton hori sai Allah ya turo hori cikin gari sai gashi ruwa abinci bai kai sai Allah ya turo tsutsa ko kuma abin da zai halakar da shi sai gashi dai garin akai fari to suna gani wani suka ce qalu tayyarna ma'aka wa biman ma'aka suka ce muha tasha'amna bika shu'unci ne wannan abin muna shu'untar da kai kai ne sababin kawo wannan waton qahatkin kai ne sababin kawo waton yi muna fari da aka yi ai kai ka jawo muna fari wa biman ma'aka da kuma wanda ke tada ku ku muke shu'umta ku kuka jawo mana wannan musibar kadibi duk irin abin da suke na ƙetar iyaka da musu wa'azi suka roki Allah ya azabtar da su sai Allah ya cika musu burin su na azaba amma sai suka kuma suna kwandane kin annabin Allah suka ce ai muna shu'umcin muna tunanin kai ne sanadiyar jawo wannan azabar da kai da masu imani kuka jawo mana wannan abin da kai da mutanenka ku ne dalilin da yasa Allah ya kama mana wannan azabar kamar irin wannan lokaci da muke rayuwa a ciki da Allah ya kawo jarabawa sai aka kuma ana kwandane kin malumai aka ce wai a'a su ne stilan hana sallar juma'a qala sai ce ta'irukum inda Allah ai hazzukum rabanku ne wannan shu'umcin kin abinda ya sauka muku na azabar daga Allah subhanahu wa ta'ala ne ni annabin Allah bana cutarwa kuma bana amfanarwa bana iya ƙara ku da ruwan biyar kuma bana iya da ku sai abinda Allah ya ce yin shine isa da sabo kuma na isa da sabon Allah subhanahu wa ta'ala amma abinda ya shafi azaba ni bana iya azabtar da ku kuma bal sai dai roki Allah subhanahu wa ta'ala amma ni da karan kaina in azabtar da ku ya ce ban iyawa ba irukum inda Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya karbi abin da kuke aikatawa kuka roƙi Allah azaba kuma shi Allah shi ne ya azautar da ku sai ce kai bal antum qaumun yuftanun tuftanun gaskiyan al'amari shidan ya fitane ku ne a rayuwa ya muku wasu waski har yake sanya ku cewa annabin Allah zai zama mutum muku alaƙaƙe a rayuwa ai wannan wasu wasin na shidan ne har kuna tunanin duk wata musiba annabin Allah zai kawo duk sabon Allah da kuke yi bai kai Allah ya muku azaba ba sai maluman ku duk sabon da kuke na Allah subhanahu wataala bai kai Allah ya kama ku ya muku azaba ba sai ni annabin Allah wa'azi da nayi sai zaman to dalili muku azaba ai har abada wa'azi a duniya bai taba zaman to ba halaka wa mutane bal sabon Allah subhanahu wataala shi ke jawo musiba cikin ƙasa kadibi ubangi subhanahu wa ta'ala sai da yace Allah subhanahu wa ta'ala bai canza wa mutane ni'imar da Allah ya musu sai su canza maka su duk abin da kaga Allah ya yi muku to ku ne kuka canza in kuka canza sai Allah ya canza muku in kuna mutanen kirki sai Allah ya jagorantar da ku mutanen kirki kuka zama to mutanen banza sai Allah ya dora muku mutanen banza in kuna samun Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kuntata muku a rayuwa domin mi domin ku dawo Allah subhanahu wata'ala gashi alqur'ani Allah ce zahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyazuqahum ba'da alladhi amilu wa la'allahum yarji'un sabu Allah subhanahu wata'ala in yin yawaita a ƙasa sai Allah ya dandana wa mutane azaba duk garin da kaga ana sabon Allah subhanahu wata'ala wallahi sai Allah ya dandana musu azaba ko Allah ya jarrabe ku da barayu dalilin sabon Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya jarrabe ku yana ko hana ku sukuni da walwala Allah ya jarrabe ku da yan reje cikin gari Allah ya jarrabe ku da watan yuwa da musiba da tashin hankali duka wa'azi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake muku don ku dawo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace yace bal antum qawmun muftanun ku dai mutane ne wanda aka jarraba wanda shi ya muku waswasi kuka kaucewa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala sai yace وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض يفسدون في الأرض ولا يصلحون Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wala yuslihun Allah ya ce wa kana ya kasance a wannan gari na annabi salih garin hijir shine a garin da ake cewa hijir in ji malaman tafsiri wanda hada sura ke da kai ko tis'atu rijal akwai mazaje guda eh, eh, tara min abna'i ashrafihim cikin manya diyan manya manyan mutanen garin su diyan manya manyan mutane ne a garin hijir me suke yi Allah ce yufsiduna fil ardi suna watan banna a cikin ƙasa kaga aqida ce kuma sunna ce ta rayuwar mutanen banza mafiya yawa in ka tsaya kallo ka ga ɗiyan manyan mutane ne yanzu ka dubi misalin garin nan ya ga ce ana wani sabon Allah na wata cocktail ko kuma ana nan wani ana wani abin da ya shahi suwari kilcir suwari haka kilciren dan Allah ka tsaya ka lura suwaye ke haɗuwa ana facaka da kuɗi ɗan talaka ne wanda gidansu babu masara yaron da tufafin jika goma bai iya sawa ai sai ɗiyan masu mulki sai ɗiyan masu abu duk wata fitina da za a yi yanzu ka dibi lokacin nan Allah ya taimake mu kaga wannan corona ta zama wani alkhairi wani lokaci an dami sa in ka dibi ka duk shak samedi dimanche plus public na sabon gari cikin musiba ake kiɗa da musiba yara ƙananan shekara bakwai wallahi 'yan shekara bakwai daga shekara bakwai za a zo ana koya musu rawa in ka jira mafi yawan su masu kuɗi da ɗaya masu mulki ka je ladin ka gani ya ishe ka wa'azi suwa yake kai yan mata can suna zina ɗan talakawa ne ɗan masu kuɗi ne suke za da fanka fankaman mota a tahi da komi cikin butukin mota gaji ga nama je a yi brochet a bakin daji kuma a ɗan mutane ɗan talaka ke wannan abu ɗan masu kuɗi ne balma sai ta kai wata musiba har kilik aka samu tun an riga an wasa an saba sa wasa da kuɗi su kuma kuma barayu cikin gari har da kashe mutane a gari to Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin malama ta suka ce ai iya manyan mutane ne ka je ya mai ka gani irin duk wata wata wurin shan giya wata bar da ake shan giya wallahi in ka zo ɗaya manyan mutane zaka iski ta iske yaro ɗan shekara goma sha biyar ta da falbar giya yana sha zai ɗauke ma duk Allah ma wai wai anniversary kinsa ake ya cika shekara duzan a duniya shekara sha biyu ya tara yara ƴan uwansa abokanansa ƴan boko ya siya ma kowa kulbar giya to aƙida ce ta ɗaya masu kuɗi da ɗaya masu mulki yufsiduna fil ardi banna suke yi a cikin ƙasa kuma me ya kawo wannan ba sa da lokacin karanta da ɗiyansu addini kuma ba su iya tura su maka wani akwai wani mai kuɗi ba in ya tura ɗansa makaranta to daga radda malam ya buge ka akwai garin da an taɓa mai kuɗin da ya buge malam dan ya buge ɗansa malamin alƙur'ani ka in banza ne ƙur'ani ba ka tsakantar da shi to banza ne ƙur'ani wasa ne an gaya maka kamar kuɗin kuɗi ne ai mutum bai taɓa samun ƙur'ani a wasa ba wallahi amma kudin kuma ta watakila dare ɗai nawa aka yi da zama ta da mutane mai kudi kuma ka zama mai kudi mutum da suke zata da malamai ba su zama malamai ba har yanzu shekara da shekaru to in karatun banza ne ka tsaka ka kuzari da nan ka mana Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wala yuslihun a garin hijir akwai mutane guda tara daga cikin manya-manyan ɗiyan mutanen garin Allah ce yufsiduna suna banna a doron ƙasa wala yuslihuna ba sa gyara malaman da suka ce wa'annan su ne wanda suka soke taguwar annabi salih su suka tu'aye su suka soke taguwarwa taguwar annabi salih a gari sai Allah ya ce qalu qalu taqasamu billah لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه Mm.
ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله Mm.
وإنا لصادقون
Allah ya ce ƙalu ta ƙasamu billahi lanubayyitannahu wa ahla thumma lanaqulanna liwaliyihi ma shahidna mahlika ha ahli wa inna lasadiqun Allah ya ce ƙalu ta ƙasamu sai wa'annan mutanen guda tara suka ce wa junansu ta ƙasamu ku rantse da Allah ihlafu ku yi rantsuwa lanubayyitannahu cewa za ku kashe annabi salihu jama'a muna fahimta rantsuwa suka ce su yi akan cewa za su kashe annabin Allah annabi salih wa ahlahu da shi ba shi kadai ba har da iyallansa ثم نقول لو... ثم لنقولن لوليه sannan kuma za mu cewa waliyin jininsa ma'abuta jininsa wanda Allah ya dora su bibi in an kashe maka dan uwa ka bibaya to za su ce wa 'yan uwan annabi salih ma shahidna mahalaka hada mu ai ba wallahi ba mu zama ba mu da aka kashe salihu alkawali suka zauna suka yi su taran nan suka yi yarjejeniya suka ce kowa ya rantse da Allah kan in dare yayi za mu fito mu kai wa annabin Allah ta watan hari za mu kai mai attack mu kashe annabin Allah ba shi kaɗai ba har da iyallansa sannan kuma in muka kashe annabin Allah annabi Salih da shi da iyallansa sai mu zo mu ce wa ƴan uwansa wallahi mu rantse saboda in kai rantso an yarda da kai shi yasa wani wani ma yanzu in ka kalko da shi bai ma son ka ce wallahi saboda lalacewa mu na musulmi bai yanzu akwai wanda wallahi ya san in ka ce wallahi baka cikawa kaga an lalace wallahi musulmi Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu ɗabi'un mu gaba ɗaya sai da to wani bangare arna sun fi mu a wasu abubuwan arne da bai sala wannan shi in ya mutu ya san jahannama za shi amma shi in ga ka bashi randebu ya cika in kai alkawar da shi zai kawo maka amma muhuwa mun ɗauki aƙida da ɗabi'u irin ba wanda ba namu ba to suka ce sai mu yi rantse a kan cewa lokacin da aka shi annabi salihu mu babu nan babu ko da aka shi annabi salihu to in muka yi za su yarda mu wa inna la sadiqun kuma mu gaskiya muke yi sai eh, ibnu abbasin Allah ya ya- ya yarji ya yarda da shi ya ce wa'annan mutanen guda biyu sai suka tattaso dare na yi cikin dare ka duk wani ta'addanci da dare ake yi shi duk wani ta'addanci cikin dare ake kulla shi kuma cikin dare ake za duk wata operation da za a yi ta akai wani abu farmaki cikin dare ake yi sau da lokacin na farin dai ga duhu Allah subhanahu wataala ya zubo sau da kuma wasu bayan Allah an kwanta to ibnu abbas ya ce sai wa'annan mutum guda tara dama an yi ruwan fokal inda za a haduwa sai ga su kowa ya fara fitowa sai suka fito wajen ina zuwa kashe annabin Allah annabi salih ni ya musu dan dai ya ce Allah subhanahu wataala ba fa komi bai ci dukiyar su ba fa, ba su bashi bashi ba su bashi ajiya ba a'a dan dai ya rike Allah subhanahu wataala ya ce su yi imani da Allah sai ga su sun zo kashe annabin Allah annabi Salihu cikin dare to ka san Allah subhanahu wa ta'ala watan yana kare bayonsa kuma akwai lokacin da idan mutum ya kai wata marhala ta imani wallahi Allah bai bari a taɓa ka akwai lokacin da idan mutum ya kai marhala ta imani wallahi Allah bai a walakantar da kai akwai lokacin da in mutum ya kai wata marhala ta imani Allah bai bari a yi maka ashar duk abinda za a yi maka sai Allah ya turo kaya kafin a yi sai an kulla makirci za a yi maka sai Allah ya walƙi a gan cewa makirci filan ake dan a ka cikin halaka kuma sai Allah ya to- ya watsa wannan al'amarin nasu ka dibi tarihin magabata da yawa da suka rike Allah subhanahu wa ta'ala to sun shirya sai Allah ce wa makaru
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون Allahu akbar Allah ya ce wa makaru makaran su wayannan mutanen guda tara Allah ya ce makaru makaran ai sun tsara sun yi plankin wani makirci da za a yi a kashe annabi salih an tsaya cikin dare an yi plan akan ya za a kai wa annabi salih farmaki ta halaka shi da shi da iyalansa gaba daya sai Allah ya ce wa makarna makaran malamai suka ce wannan shi ake cewa wato almushakala cikin malaman balaga abin ya yi kawa da juna amma Allah baya makirci sai Allah ce sai muka kulla musu sai suka kulla sai mu kuma mu kulla musu wa makaru makaran suka kulla makirci suka tsara fulani da za a kai wa annabi annabin Allah waton halaka sa sai Allah ce wa makarna makaran mu ma sai muka kulla musu hanyar da za mu halakar da su karimi duk annabin Allah ka shida mai makirci sai Allah ya kulla makircin dai wanda kafir sun kulla musa ba an haka aka yi manzon Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam an shirya cewa za a kashe sa quraishawa suka kulla fulakin a kashe manzon Allah quraishawa dangin sanewa suka ce su suke gaba daya in aka aka sami manzon Allah ai mugin da kowa zai samu jininsa ya zo da tambon jinin annabi cikin kabilarsa cikin mutanensa da aka yi haka annabin Allah sai Allah ya bashi labari sai ga manzon Allah ya fito yana karanta wa idhim kurbikal ladina kafaru yuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkuru Allah sai Allah ya turo musu kwana su kwana Allah ya turo musu kaga makircin makircin da Allah ya dorawa su gada da Allah ya dora musu suka fada kanta sai ga su su zo gidan manzon Allah kowa ya takobi sai Allah ya turo musu kwana pa irin wani nasimus saba irin barcin sai ka san irin bazartan ta sai ka kowace bazara dadi sai gashi kamar in kuma aka yi ruwa a ce da su bayin haka kaji duk wanda bai da cikakke ga cika bari dan jima zai iya kiran sallah na harko ne ake sai ga sun sun sun shi mai kwana kawai to Allah ya ce wa qad wa makaru makaran suka tsara makirci wa makarna makaran Allah ya ce mu kuma muka tsara musu yadda zamu yi dan mu halakar da su to wace irin azaba ce Allah ya musu sai Allah ya turo watan huta duwatsu sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su wa makaru makaran wa makarna makaran Allah ce wahum la yash'urun ba su san irin yadda plankin da shi ma Allah ya tsara musu ba domin shi Allah yana ganin kowa kuma ya san makirci da suka kulla to in zai kulla abin da zai walwala nasu sai Allah ya abin da ya huce nasu sai Allah subhanahu wataala watan ya turo musu azaba ya sa mala'iku suka tu suka watso musu duwatsu sai ga su kowa suka mutu ba su bane mutanen da suka ce ba za mu yi da kai ba sai ka fi karna mana aya sai ga shi cikin abin da cikin halittu guda hudu a duniya wanda ba su taba zama cikin cikin mahaifewa akwai halittu guda hudu a duniya wanda Allah subhanahu wataala ya sanya babu mace ta yi naƙu da su halittu guda hudu mace ba ta yi naƙu da su ba dangin mata ba su zauna cikin cikin mace ba na farin akwai annabi adam babu mahaifiyar da ta haife sa na biyu akwai matarsa hawwa'u ba wadda ta haife sa na uku taguwar annabi salih da ta fito cikin dutse kawai cikin dutse ga ta fito ba ta da uwa na hudu malamai suka ce annabi ai ragon annabi ibrahim da aka fanshe shi a ragon annabi isma'il da aka fanshe shi da shi wanda Allah ce wa fadainahu bi dhabhin azim to sai gashi wannan taguwar sai annabin Allah ya ce musu wato hadhihi naqatullah wannan taguwar Allah ce laha shurbun wa lakum shurbu yawmin ma'lum tana da lokacin take shan ruwa sai aka yi amfulwa Allah ya tsara musu jadwal yau in taguwa ta sha aka ramka Allah ba mai sharwa cikin gari sannan kuma za ta shiga cikin gonar kowa ta yi da take bukata amma in ta biyo kuma kowanne za ka yi tsara ka tatsa nonon da zai ishe ka har tsawon kwana biyu taguwa guda ce cikin gari ta yi yawo yawo take gida gida si kamar sitar gida gida ta zo kowa ya tatsa ka sha nono iya abin da kake shafe da iyalanka sai Allah ce amma wala ta masuha bi su'in kada ku kuskure ku shafe ta kada ku tutar da ita kada ku kudurta ma tutar da ita me ya faru Allah ce fa aka ruha sai suka soke ta sai aka samu watan idin ba aka ashqaha marasa arziki suka tura shedanun cikin garin wa'annan mutum taran su aka tura فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها سألت مي فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها سي الله يدركا كيسو سي الله يتورو دواتسو أكالك دو إن متانا Allah ce wa makaru makarna wa makarna makaran wa hum la yash'urun ba sani ba sai Allah ya ce aya ta gaba fanzur kaifa kana aqibatu makrim inna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ya ce fanzur kada kake sauraron wa'azi mun muke sauraron wa'azi Allah ce mu tsaya mu lura mu hankalta kaifa kana aqibatu makrihim ya ne karshen makirci suka tsara wa annabin Allah ya kasance ku da kuke tsara makirci don ku kai malumai masu wa'azi Allah ce to ku tsaya ku dibi ai waiwaye a don tahiya ku dibi kahiran baya da suka zo su kulla wa malumai annabawan Allah makirci Allah ce fanzur kaifa kana makrihim ku dibi irin yadda muka azabtar da su ƙarshen makirci su ya kasance shawa da suka yi wa manzo Allah magici ya suka kasance Fir'auna da yawa annabi Musa magici ya kasance mutanen annabi Lutu ya suka kasance mutanen annabi Salih ya suka kasance mutanen annabi Shu'aib Allah ce fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wallahi Allah ce mu muka halakar da su duk wanda zai kai wa farmaki da mutumin da yake kira zuwa ga Allah ba annabi kadai ba har da masu wa'azi bayan Allah na gari ku hala musu shakat a gari Allah ce wallahi ku tsaya ku yi waiwaye adon tafiya ku di mutanen baya Allah ce dammarnahum wallahi ba wanda yake labari babu wanda yake labari inji Allah dammarnahum kai ya ishe mu wa'azi ka dibi tarihin Niger shekaru baya da suka wuce da da'awa ta taso mutane suka so su hana a yi da'awa a yi wa'azi dan Allah ka je a baka labarin tarihin su wa mutu mutuwar Allah babu wanda mutu a hanyar Allah duk mutanen da suka ɗauki ba daɗi da addinin Allah suka yi fito na fito da addinin Allah sunnar annabi malamai na da suka yi da'awa ya suka kasance ya ƙarshen su ya kasance mutum ya hana wa'azi sai kuma Allah ya sa a zo ana yi da shi ba da shi ba sai Allah ya ka cikin ɗiyansa wanda zai jagoranci al'umma kuma ya bari ayi wa'azin kuma shi sai zamanto walakantacce a cikin gari Allah ce fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum Allah ce musu Allah mu ne wanda muka halakar da su muke halakar da duk wanda ya jayya da annabawan Allah da malumai bayan Allah Allah ce wallahi karshen sa baya kyawu wa qaumahum aj wa qaumahum ajma'in da mutanen su baki daya mutanen annabi salih Allah ce musu Allah mu ne muka halakar da su baki daya sai Allah ce fatilka buyutuhum fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu إن في ذلك لآية لقوم يعلمون الله يتي فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون الله يتي فتلك wancan ya fa da kuke gani Allah ce buyutuhum khawiya gidajensu ne khaliya ba kowa a ciki mun darka ki sun wahalkar da su wa'annan da suka kawo malumai da bayan Allah suka hana su shakat a duniya Allah ce ka dibi karshen su gidajen su Allah ce ba kowa mutanen annabi salih ya so kasance Allah ce damarnahu mu halakar da su fir'auna sai da ya fito Allah ya halaka shi gidansa ya zama to garin ba kowa Qurayshawa suka fito Badar aka halaka su suka koma ba kowa a gidajen Allah ce fatilka wa'ance ne a gidajen su ne khawiyatan ba kowa a ciki mun halakar da su sai Allah ce inna fi zalika la'aya tabbas a cikin wannan bayani akwai abin wa'azi akwai abin da ya kamata kai mai cewa duk wanda ya kaza ya hito zai zai bauta wa Allah to za mu ɗauka mai mataki Allah ce to mu muna ba ki ɗauka mataki kai mai cewa ai aka fito ba ji ana hana ku ba ku hannuwa ba to akwai wuri kaza akwai wuri kaza za mu liƙe wanda muka ga dama ku je ku kwasa gwalalo to Allah ya ce mu in su Allah Allah ce inna fi zalika la aya wannan alqur'anin ba banza bane akwai karatu a ciki akwai abin wa'azuwa ka tsaya ka lura wa'incan annabawan Allah ne suka yi wa takakka ku kuma kuna yin malumai takakka Allah ce la aya akwai abin da ya kamata kai baka kai kanka wa'azi ba sai an kanta da kai bin ji Allah amma ba kowa bake gane Allah ce liqaumin ya'lamuna da wanda suka san girman Allah subhanahu wataala sai zaka ga mutum na wawanci shi ce ni ba a wa'azi gari na mu ba mu bari ai kaza wallahi wawa ne bai karatu ba soko ne jahili da balalle ne bai gane bai san girman Allah ba dan in mutum ya san girman Allah har mutum ya fito a garin ka ce za mu ce Allah ya ce annabi ya ce ka hana sa ka san ku ka ayi bacewar basira ai ba abin da ke kawo wallahi ba dan darajar alkur'ani da malamai suke karantawa a wannan kasa ba na rantse da girman Allah da ni ta wuce duk inda ake tsammani cikin tashi hankali a wannan kasar amma dalilin alkur'ani Allah ya kare wannan kasa dalilin malaman suna suke da'awa suna wa wannan kasar addu'a Allah ya kare wannan kasa ba a taba wa'azi ba ba a taba wa'azi ba malaman suna ba su daga hannu suka ce ya Allah ka kare wannan kasa mai albarka ba da shagorori waye sai ku dawo jagorori mu dan ba ku san kunya ba ba ku da ai adawa ko maluman sunna ba ku da makiya a duniya ko wanda suke suke muku addu'a su roki Allah ya kare ku ya kare mulkin ku su roki Allah ya sanya muku albarka yo su ne akwai na adawar ku Allah ya sauwake Allah ce inna fi zalika la'aya akwai abin wa'aztuwa akwai abin lura amma da wanda ya kasance ya san girman Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce Allah ya ce wa an jena wa an jena allazina amanu wa kanu yattaqun wa luqan idh qala liqaumihi أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون
Allah ya ce wa an jena lalazina amanu wa kanu ya taƙuni sai muka tsiratar da waɗanda suka yi imani wa kanu ya taƙuni kuma suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ai yamtathilu la awamir Allah suna bin dokokin Allah sannan kuma suna hannuwa da duk abin da Allah ya hana su sai Allah ya ce waɗannan har cikin shugabin da muka tashi halakarwa masu imani da masu bin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce sai mu tseratar da su wa an jina allazina amanu muka tseratar da waɗanda suka yi imani wa kanu ya taɓu da kuma suna jin tsoron Allah sai Allah ya ce wa lota isa ta gaba bayan isa annabi Musa isa annabi Suleiman da Balqis isa annabi Salih sai Allah ka isa annabi Lut sai Allah ya ce wa lutan ka ambata musu labarin annabi Lut wannan mun yi bayanin sa iz qala li qaumihi yayin da yace wa mutanansa a innakum atatuna alfahishata wa antum tubsirun yadda ku za ku zo wa banna alfahasha aikin muna aka ce alfahasha shine aiki wanda yayi muni shi ake cewa alfahasha yanzu ku za ku zo wa alfahasha atatuna alfahishata wa antum tubsirun kuma kuna gani ku afka cikin banna sai ce a innakum la ta'tuna rijala shahwa yanzu kun zo ku biya bukatar ku shawar ku da gun maza min dunin nisa'i kuma bayan mata ku zo kuna kwanciyar aure da maza ƴan uwanku jinsin ku ku baro matan da Allah ya halitta don ku more wa rayuwa da su sai ce kai bal antum qaumun tajhaluna ku dai mutane ne wawaye masu ga ce daga cikin ta'arifa cikin aljahal shi da mutum ya dinga waton ya dinga aikata abin da baya amfaninsa jahilci kenan Allah ya kare mu da jahilci yace bal antum qauman tajhalun ku dai mutane ne waɗanda kun jahilci rayuwar duniya rayuwarku ba ta yi amfani ba Allah ya halitta muku mata ga su dan ku ji dan ku ji daɗi dan ku ji daɗi da su su kuma ku dawo kuna jin daɗi ku dawo kuna badala da maza uwanku ka yace bal antum qaumun tajhaluna ku je mutane ne wanda dai akwai wauta da jahilta da ku fa ma kana jawaba qaumi فما كان جواب قومي إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون
da annabin Allah annabi lutse musu wa'azi a ƙarshe ‘yan uwa fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun suka ce kawai mutane ne dai wani suke tsarkakewa su ba su ba banna to tunda haka ne gwara a fidda su daga cikin gari nan ya kamata mu kwana abin da muka faɗi da dai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladarsa kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ya ƙara zama da wannan ƙasa lafiya ya tsare ta gabas da yammanta da kuma sanya wa rayuwar malaman mu albarka Allah ya kare su da kariyarsa Allah ya kare su da kariyarsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh